أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Rihlatul Qulub za mu tashi a shafi na shafi na goma sha biyar shafi na goma sha biyar ya gafilar kalbi ya gafilar kalbi an zikirin maniyati amma kalilin tasassuwa baina amwatin fazkul ma'allaka qawla hulul bihi wa tub ila allahi min lahwi wa lazati innal amama له وقت إلى حد فذكر مصائب أيام وساعات لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها قد حان الموت يا ذا اللب أن يعيش أيها الساهي جهول ليس تنهاه النواهي ولا تلقاه إلا وهو ساهي يسير بيومه لعبا ولهوا ولا يدري وفي قده الدواهي مررت بكسره فرأيت فيه عجبا من زادر وناحي بدا فوق السرير فقلت من ذا فقالوا ذا الملك المباهي رأيت بالباب سورا سورا وجوار ينحن وهن يكسرن الملاهي تبين أي جار أنت فيها ولا تكن إليها وجر ما هي la takhda'an a mala yace ya kai wanda zuciyarsa take rabkane Allah ya raba mu da rabkana yace ya kai wanda zuciyarsa take rabkane daga ne da abin da ya shafi mutuwa sai kar ka manta fa ba da jimawa ba za a kai ka a kwantar da kai tsakanin mamata ba ni na faɗa ba malam ya faɗa ko na karanta muku larabci na yawa yace karka manta ba da jimawa ba za a canja ma waje za ka bar Abuja na za ka bar gidanka za ka bar duk abin da ka mallaka ka koma wani waje a kwantar da kai tsakanin yan uwa waɗanda an kwantar da su kafin kai da haka abin da yake kira yace kai kokari ka tuna wato wajen zamanka a san wajen sa'annan ka tuba zuwa ga Allah daga warji da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana ka sani mutuwa tana da lokaci da za ta zo Allah ya yi mata lokaci don haka ka tuna yanda za ta zo irin musibar da za ta zo da shi a ko kwanakin da za ta zo da kuma lokacin da za ta zo yace kada ka take kada ka ba da kai kada ka nutsu da duniya ka take ka biye wa duniya da adan duniya yace ka sani lalle lokacin mutuwa ya kusa ya kai mu abucin hankali Allah madaukakin sarki ya ja kwanan mu ku ce amin mana yawa amin Allah ya samu dade azinnan na yawa wani sallah wani wanda ya rasu a national mosque mun idar da sallah kenan muna tafiya sai na ji wani su biyu suna hira sai yana ta cewa sai fa da shi muka yi isha in yana abu yana bashi mamaki jiya ban san shi ba wallahi amma sai da na tanka masa na ce shi wannan ya ce yana sabon labari iya tare da shi muka tsaya irin gashi muka yi isha ya tashi ya fita lafiyan shi kalau ba irin shi yana mamaki yau aka ya mutu daga abun ya nuna mamaki ya ce masa ai ban Allah haka abun yake karatun da Allah yake mana duk ba ma ganewa ke Allah madaukakin sarki bai sanya mutuwa tana da wani alaka da komai ba ba ta da wani alaka ba ta da alaka da lafiya ba ta da alaka da rashin lafiya ba ta da alaka da wadata ba ta da alaka da talauci ba ta da alaka da ilimi ba ta da alaka da jahilci na ba ta da alaka da yawan dangi ba ta da alama da baka da kowa na ba ta da alama da alaka da komai ita kawai lokaci ne Allah ya mata Allah madaukakin sarki yace wa li kulli ummatin ajal yace kowace al'umma mun musu lokaci idza ja ajaluhum idan lokacin ko yazo la fala yas'atiruna sa'atan wala yastakadimu shikenan karatun fa ba wani wahalan ganewa amma kaga mu shedan ne yake samu yake ta sa mana abubuwa dan adam yakan ji dadi ma in aka yi rasuwa an yi zai tambaya me ya faru a kawo masa dalilai da yawa yakan ji dadi ko da bai ya ji dadi ba yakan ji dadi gaskiyar magana yakan ji dadi a ran shi a ce masa kai mutumin nan ya dade bai da lafiya yana da diabetes yana da hawan jini yana da sai ka dan ya ji saukin sa a ran shi sai ka dai kuma ai kin kai baka da koda da haka yi afri ka saki jikinka matsalar ba ta wajenka za ka ga mutum kawai ya Allah ji kai shi Allah ya sa ya huta eh abin da yake radawa kenan amma za ka ga idan aka gaya mutum cewa wane ya rasu ba komai yanzu akwai wata rasuwa da aka yi nan luge bawan Allah nan zai zo aiki ne sai matar ta ce ya rage mata hanya ya kawo ta wuce market ya soma ya sa kod din shi yayi komai ya fi shiga mota yana ta ce mata ta fito mana yayi mantuwa ya koma ya ce mata irin in ba za ta fito ba zai tafi ya shiga mota ya zauna ta ce bari ta dauko me kamun ta shiga ta fito yaron wala yaron kawai ta same shi a zaune a kan tsiyari yaron to me zaka ce ba a ba a yi to ba waya ba wani dalili ko da yake an riga an mana waya ko Allah ya gaya masa na kawai ya zama ya zama shiri shirin ne yake da wahala Allah ya samu shirya shine mala yace ya kai wanda karab kana shine da sahi da gafir duk kusan ma'anar su daya na na wanda wato mutum ya manci abin da ya kamata ya tuna da gangan yace mutum yana wa kai shi jahilci an hana shi abubuwa baya hanuwa yana ta aikata abin da ya ga dama yana cikin rubkana kwanakin sa dare da ranar suna ta wucewa yana ta wasa da wargi bai san cewa ashe wato mutuwa tana zuwa ba gobe shine yake bada labari yace ya wuce hadar wani sarki wato kataba da ginin gidan sarauta me ake kira shi ne me kasar da Hausa fada ne ko to fadan wani sarki yace sai yaga abun mamaki wanda na masarauta yaga wani abun mamaki wato na abubuwan da aka hana ana ta yi yace zaka ganshi a zaune akan gadon sarauta ya tambaya yace waye ne a zaune aka ce wasa ai wancan sarki ne wanda yake mai nuna isa ya isa yace kuma ya ga bayi suna nan suna ta rawa ana ta biki suna ta kai kawo yace wannan sai ya kuma sa wa'azi ya nuna masa ai wannan gida gida ne na yaudara wannan duk abubuwan da ake yi in ka zo wata ran zaka ji wajen yayi shiru wata ran zaka samu babu kowa da haka kai kada ka yarda ka kuskura karabkana ka biye wannan kabar abin da yake wato zai shagaltar da kai daga duniya shine malai yace la takda annaka karka bari duniya ta yaudare ka ajaban li amlika wal hayati kathira wa bi faqdi alfin la tajza a faqad a menene a faqad radita bi an tu'allila bil muna wa il maniyati a kulli shay'in tudfa لا تكد عنك بعد دور تجارب دنيا تكشف للبلاد وتسرأ أهلام نوم أو كذل زائل إن اللبيب بمثله لا يخدأ وتزود ليوم فقدك زادا ألغير نفسك يا لا أبا لك تجمع يتي يا أجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها فإنما الدنيا لهم معبر لا فقر إلا فقر أهل التقى جدا إذا أدمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كان خير ما يدخر عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر آه ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفجر أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضي وما يقدر mala yake abun mamaki mutum ne samu nutsuwa a wannan yar gajeriyar rayuwa mutum ya rasa wani abu a cikin wannan rayuwa yana damuwa yace mutum ya manta da abin da ya shafi mutuwa alhalin kuma kullum tun kudaki ake yi zuwa ga mutuwa kullum tura ma ake yi kullum kawai gari ku duba satin da ya wuce zuwa sati da yanzu kowa ya dan matsa sati guda zuwa kusa da kusa da ina kusa da gabari ba daɗin faɗa ko amma haka yake kai sati guda tafiyar sati guda ka matso in an ƙara sati ka ƙara tafiyar sati in an ƙara sati ka ƙara tafiya in an yi wata ka yi tafiyar wata in an yi shekara ka yi tafiyar shekara shi kenan ana ta tafiya da haka mutum matsawa yake ta yi zuwa ga gabarinsa da haka ya ce kada ka bari ta yaudare ka yawan jaraba jarabawa da ake yi yawan gaji da yawan dadewa da ake duniya da ake a duniya da kwanakin da ake yi da watanni to kada ka bari wannan yau da reka saboda me duniya nan gaba za ta koyar da kai darasi yace haka take yadda ka san mafarki ko kuma yadda ka san inuwa ka san inuwa in ta fito na rana ta haska za ka ga inuwa amma an jima da ta guce sai liwan ta zamba ita shi yace yace saboda irin wannan abubuwa na yaudara na duniya mai hankali bai yauda da shi bai biye mata kada ka bari ta yaudare ka yace kai kokari kai guziri kai guziri don ranar talaucin ka yace wannan shine abin da ya dace da kai dan duk abin da kai na wannan rayuwa shine zaka tarar a sai lahira yace abun mamaki ga mutane inda sun tsaya sun yi tunani sun wa kansu su tabi sun duba sun gani sun duba yadda duniya ta yi wa wasu su yace duniya kawai wajen wucewa ce wajen wucewa ce babu wani alfahari abun alfahari a cikinta kawai alfahari a cikin duniya in ma za a yi to sai dai a yi alfahari da sauran Allah shi ne kawai abu in Allah ya datar da mutum yana aikin Allah to sai ya yi sa'a shi ne kawai abun wato ji ya ce kuma dukkanmu gobe za mu gawayi gari an canza mana wajen zama ba na nufin gobe na tomorrow ba na yau wace ne monday ba na nufin tuesday ba ba ana nufin ka san ba su yace gobe ko kamar da yake gobe kiyama ba ana nufin gobe gobe ba ina nufin gobe can shekara irin tamanin masu zuwa yawa yace gobe kawai za ka ga an canza maka waje yace lokacin ne mutane za su gane cewa fa wanda kawai yayi riba yayi basira a duniya ne shine wanda yayi tsoron Allah wanda yayi aikin Allah shine ya more yace kuma lokacin mutum zai gane babban guzuri da ake tanadi shine aikin lahira Allah ta sami shi yace abun mamaki ga dan adam zaka ga yana alfahari yace kuma gobe goben nan zaka ganje a cikin kabari haka yake yau yana tsinkawo gobe kuma yana kabari yace meme ma abun tsinkawo a wajen dan adam alhali asalin sa digon mani ne karshen sa kuma zai zamo wato gawa ce wanda za a sanya ta a cikin kabari ta kumbura ma ta fashe yace kuma dan adam bayan ya mutu zai waye gari baya iya yin wa kanshi komai zai zama babu komai da zai iya yi wato ba zai iya jinkirta wani abu ba ba zai iya hana wani abu ya same shi ba yace zai waye gari al'amarin sa ma ya koma hannun waninsa duka komai bai iyawa نعيبها ونتنافس فيها والناس كالحب والدنيا في نسب للعالمين وكي وكف الموت يلهيها ولا الإقامة تنجي النفس من تلف ولا الفرار من الأجداث ينجيها وللنفوس وإن كانت على وجل من الملايا آمال تقويها فالمرء يبسطها والدار يكبدها البعث ينشرها والموت يدويها وكل نفس لها زوج يصبحها من المنية يوما أو يعشيها تلك المنازل في الآفاق خاوية أصبحت خرابا وذاك, المو مو وذاك الموتى بانيها كم من عزيز سيلقي, سيلقى سيلقي بعده إزة إزة إزة ذلا وجاهكة يوما سيبكيها وللمنايا تربي كل مرضعة وللحساب بر الأرواح أرواح باريها لا تبرح النفس تنعى وهي سالمة حتى يقوم مناد ينادي القوم نائها ولن تزال طول الدهر داعمة متى يقيم بواد غير واديها أفنى القرون وأفنى كل ذي أمر كذا الموت يفني كل ما فيها فالموت أصدق بالدنيا وذكر فيها والناس في غفلة عن ترك ما فيها لو أنها أقلت ماذا يراد بها ما داب عيش لها يوما ويهيها فأرد أصول التقى ما دمت مجتهدا وأعلم بأنك بعد الموت لاقيها تجني ثمارا غدا في دار مكرمة لا من فيها ولا التكبير يأتيها فيها نعيم مقيم دائم أبدا بلا انقداء ولا من يدانيها الأذن والعين لن تسمع ولن تره ولم يدرك في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حسن ويا لها من نفوس سوف تهويها وهذه الدار لا تغررك زهرتها فأن قريب ترى مؤجب مؤجبك مؤجبك زاويها فربا بنفسك لا يبعك لامئها من الزكارف وهذر من دواهيها خداعة لم تدم يوما على أحد ولن تكرت على حال لياليها فانظر وفكر غدا ذوي ليش وكم أصابت بسهم الموت أهليها اهتز قارون بدنياه في أثم وكان في خمرها يقاوم ذاتها يبيت ليله سهرانا منشغلا في أمواله في الهم يغديها وفي النهار لقد كان مصيبته تخر في قلب خر فيخيها فما استقامت له الدنيا ولا فتلت من الوداد ولم ترحم محبيها ثم صلاة على المعصوم سيدنا أزكى البرية دانيها وقاتيها wallahi ni ba na san waƙa ne yi kawai nake ya san Allah Allah nake ya kare da wajen na mawaka karatu ne ba ka ku ce ba wakan na wajen ya kusa karewa malaiti ala ya askar alhayahi hadha askar almauta azab ad-da'wata sugura wa hum yantaziruna al-kubra yahusuna ala zadi وما زاد سوى التقوى يقولون لكم جدوا فهذا آخر الدنيا يوا وشين سما ليس إذا مررت بهم فنادهم إن كنت مناديا وادعهم إن كنت داعيا ومر بأثرهم وانظر إلى تقارب منازلهم هل غنيهم ما بقي جناهم من بقي ما بقي من جناهم وسل فقيرهم ما بقي من فقره واسألهم عن الألسنة التي بها يتكلمون وعن الأعين التي كانوا للذات بها ينظرون وسلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة ما صنع بها الجيدان هات الأكفان وأكلت اللحمان وأفرت الوجوه ومحت المحاسن وكسرت الفقار وأبانت الأعداء ومزقت الأشلاء وأين حجابهم وقبابهم وقبابهم وأين خدمهم وعبيدهم وكنوزهم وكأنهم ما ودعوا فراشا ولا ودعوا هنا متكئا ولا جرسوا شجرا ولا أنزلوهم من اللعب قرارا آه ولا ولا أنزلوه من اللهاد قرارا أليسوا في منازل الخلوات أليس الليل والنهار عليهم سواء أليس في مد مد مد لهمة ظلمة قد هيل بينه وبين العمل وفارقوا الأهبة وكم من ناعم وناعمة أدحوا وجوههم بالية وأجسادهم من أعناقهم بائنة أوصالهم ممزقة وقد سالت الحد أحدكم على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا ودل ودجت جواب الأرض في أجسام في أجسامهم ففرقت أعداءهم ثم لم يلبسوا إلا يسيرا حتى عادت الإزام رميما فقد فارقوا الحدائق وصالوا بعد السعة إلى المضايق وقد تزوجت نساؤهم وترددت في الطرق أبناؤهم وتوزعت القربات ديارهم وقراهم فمنهم والله الموسى له في قبره اللهم اجعلنا منهم الغد الناظر فيه المنعم بلذته يا ساكن القبر غدا ما درك من الدنيا ملك الموت ملا يتي mutane a wannan rayuwa da ake ciki suna ta aiki suna ta wahala garin mutuwa kuma tana jiran su idan sun tsaya tsayuwarsu ba zai sa su ki mutuwa ba in sun gudu gudu su ba zai sa su guje wa mutuwa ba kaga kenan abin da ya dace da mu kawai musulmi ya yi ta aikin lahira saboda ba abin da ka iya ba ana ma karatun nan ba don ka daina zuwa kasuwa ba ana ma karatun dan ka daina neman abin duniya ba a a nema amma ai aikin lahira ai Allah ne yau ai aiki na kaga wajen nema mutum zai kula da halal da haram zai kula sannan in Allah madaukakin sarki ya bashi zai kokari ya ta ayyukan da gobe zai samu sakamako wataƙila baya duniya ya ta samun lada Allah ya samu samu yace hakanan zukata suke dangane da abin da ya shafi mutuwa a kowane lokaci mutum yana ta kai kawo yana ta bude ayyuka mutuwa kuma tana ta tsuke shi wato yana ta budewa duniya na tsuke shi mutuwa na tsuke shi dan ita kullum jira take lokaci yayi ta dauke shi yace kowace rai wata rana la a waye gari ko dai da yamma ko da safe mala'ikan mutuwa ya zo kanta kowane gida da ake cikin murna ana farin ciki ana zaune ana yawalwala wata ran zaka zo ka samu an yi shiru na wata zaka samu kuka ake eh wata zaka samu ba yanda ake rayuwa ba shi yasa wani malami yake cewa wai nabiti ala dunya wa ma min ma'ashari jama'atuhum ad-dunya wa lam yatafarraqu yace muna kuka akan duniya alhalin ita duniya ba wani taron da ta taba tarawa ba ta watsa shi ba duk wani taro da kaga duniya ta tara wata ran sai ta watsa shi zaka tarar da babu shi haka ka'idar ta saboda haka take shi yasa kawai ribar mutane da suka taru kawai su alheri amma suka wazo ta bi kenan da mu wasu haka za su duk wani taro hakan nan zaka ga sai ta zo ta watsa zaka ga family ga uba ga uwa ga kaka ga yara ga jika ana ta kai kawo sai ta zo ta ɗauki wannan ta ɗauki wancan ɗauki wancan wata ran sai ka ga na gidan ya yi gum ba kowa haka nan take yi kuma wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki akan kowa to matsalar shine musulmi ya kasa sanin cewa hakan za a yi ya yi ta gina rayuwarsa a kan kawai zama za a yi yace da yawa za ka ga gidajen waɗanda suka zuciya ta ɗauke su ya dawo ya zama rusasshen gida ya zama ba ba yadda yake ba lokacin da suka gina shi yawa za ka ga mutum mai girma amma mutuwa ta mai da shi kaskantacce za ka ga wato wani kuma duniya ta zama mata sanadiyar dauka mutuwa ta zama mata sanadiyar daukaka wani ta sa shi kuka wani ta sa shi dariya kuma mata da kaga tana ba wa ɗanta nono tana ba shi nono ne bai ji mai mutu ba ku gane ba ana shayar da shi ne ana dan ya girma ya mutu eh haka ne ai hausar ne ba daɗi magana duk ba daɗi amma haka take mu ma muna ta ci abinci ne mu girma dan mu mutu na to me zaka yi duk abin da kai zaka ga kawai wata mutuwa kake tafiya kana Allah ya raya Allah ya raya a raya ka je ina shine ka mutu da haka ita haka nan duk uwa da take shayar da ɗanta to fa karshe dai shi ma rasuwa zai yi kuma haka nan wata rana zai ganshi gaban Allah ana yi masa hisabi da haka haka nan rayuwar take gabaki daya ana nan wata ran sai ka ji me me mene dai ko mutuwa ake kiran sa na yawa wata ran dole zaka ji ta'aziyar ka ake na wannan kaddar wata ran dole ta'aziyar ka ake shi yasa dai daga cikin malaman musulunci Ahmad ne suna jin bin Hanbal idan ya ji ta'aziya ya kan ga wanda aka ware suwa wata kalma wanda malamai suke nana ta ta sai ce mata ina tunatar da kai da kai da nake wa ta'aziya da mu da muke ma ta'aziya mu ma ba zama rami hmm shi wanda ya rasu ya rasu ko ko kani ko yaya ko baba ko mata to in an zo wa mutum ta'aziya sai shi to mu nutsu ni da kai kai da muke wa ta'aziya da mu da muke ma ta'aziya mu ma fa ba zama rami ba wata ran ta'aziyar mu za a zo eh dan kar mu sake mu dauka mu shi wanda ya rasu shine ya rasu kai kuma kana nan a shi ma mu ma wata za a zo ta ajiye mu yadda kake wa mutane sallah na wata nan za a ma sallah yadda kake kai mutane makabarta na haka wata nan za a kai ka ku ce mun a'a haka yake na haka yake wallahi abin haka yake zaka duk abin da kake hakan nan wata ran za a yi maka haka hakanan zamani yake jujjuyawa tare da mutane yana tsarar da su yana tafiyar da su hakanan za ka ga muta al'ummomi na ta wucewa duk wani wanda yake da shekaru wata za ka kare mutuwa za ka karar da shi wato haka mutuwa take wato yi wa duniya da adan duniya mutane ga sunan suna cikin raukana da mutum ya lura da abin da ake nufi da shi da rayuwarsa cewa ana son ka girma ne ka kai wani shekaru don ka mutu da mutum ya gane wannan da ba zai ji daɗin rayuwar ba to wani daɗi za ka ji na gobe sai tomorrow sai tomorrow tomorrow nan baka san ko tomorrow mala'ikan mutuwa zai zo to kaga wani daɗi yake a da ka yi abin da ya dace da kai a matsayinka na dan adam musulmi to kai kokari ka ji tsoron Allah kai kokari kai aiki na na jin tsoron Allah sani kuma duk abin da ka aikata ba mutuwa za ka iske zaka zaka zaka zaka tsiri ɗayan itacen abin da ka shuka a gida wanda yake na karanci wanda yake babu abin bakin ciki babu ɓacin rai a ciki ita ce aljanna Allah ta samu a ciki yace a cikin aljanna akwai ni'ima dawwamammiya wanda za ta tabbata har abada ba ta yankewa yace a cikin aljanna akwai abin da kunnuwa ko idanu ba taba ido bai taba gani ba kunne kunne bai taba ji ba wato zuciyar dan adam ma ba taba hararo shi kusan da ma haka wannan lafazin hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yake siffanta aljanna yace fiha ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wama qadara ala qalbi bashar yace a cikin aljanna akwai abubuwa na jin dadi wanda kunne bai taba jin su ba yace a cikin aljanna akwai kayan jin dadi wanda ido bai taba ganin su ba yace a cikin aljanna akwai kayan jin dadi da zuciya ma bata hararo shi kaga ai magana ta kare ita zuciya tana iya hararo komai ko da ba haka ba to amma na aljanna zuciya bata rai bata isa ba abinda Allah ya yi wa dan aljanna tanadi zuciya kana iya hararo komai yanzu da wani zai zai baka labari ka yayi kwanan wani anguwar sai ga wani bakin kare ya bi shi a guje ya cije shi a ba duk sai zuciya ka ta dinga gwada ma ga inda ya kawo kana ga ma bakin karen ga inda ya kama duk to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke cikin aljanna zuciya ba ta iya ba za ta iya wannan nashi halalo shi Allah ka samu a yace lalle ya cika karamomi da Allah madaukakin sarki zai wa wanda ya shiga aljanna kuma lalle dai wanda ya shiga aljanna ya tafi sa'a wannan wannan gida na duniya kuma gida ne na yaudara da rudi dan haka ka sani ba da jimawa ba duk abin da ke gabanka zai zama babu shi da kai kokari kai wa kanka fada kada ka bari wannan gida ya yaudare ka kada ka bari adan duniya ya yaudare ka ka kiyaye yace duniyar nan mai yaudare ya ce fa babu wanda take tabbata duk kowa ya dara su take gobe za ka ga ka tabbata ka zama mai yaudariya wadda take bayyananniya da haka kai kai tunani ka duba da kyau ka gani don me don kai abin da ya kamata kafin mutuwa ta zace maka yace ka tuna karuna karuna yayi budurinka a duniya na yayi budurinka a duniya ya sha giyarsa a duniya yayi abin da zai yi kwana ake yi ba a bacci ana ta shagali ana ta goge ana ta yi ga dukiya ya tara amma me yi duk bai masa amfanin komai ba wato lokacin da mutuwa ta zake masa ba abin da iya kaucewa da haka duniya haka take yaudarar mutane yadda ta yaudari karuna to kada kai ka sake ta yaudare ka ba wanda duniya ta tsaya masa daidai da haka haka nan take yi da haka ka kiyaye sai ce sanan tsira da amincin Allah su ƙara tabbata akan shugabanmu wato mafi tsarkin halitta gabaki daya to shine sai ce ya ku mutane rayu ku ku dai ku duba ku gani anan sai a ce ka je afo kai kallo ka je afo ka duba mutane ne a kwance wannan da suke matattu yace su waɗanda suka mutun nan sun ansa karamin kira ne wanda Allah madaukake sarki ya musu suna jiran babban kira ko san babban kira na yamma na du'u kullu unasin bi imami ai duk wanda ka mutu ka amsa karamin kira ne zaka je ka jira a a a wajen tiranji shine kabari ainihin babban kira shine yawma yadu'u da'i ila shay'in nukar nukur ranar da za a yi kira ran da za a kira ta duk kowa ya fito nan ne fa za ka ga jama'a za ka ga kowa da kowa ya fito dukan mu tsirara duka babu takalma babu kaciya haka nan mutane za su fito kufatan uratan gurla ba takalma babu tsira babu kaciya haka nan za a tashi gaban Allah yau mai kumun nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban Allah madaukakin sarki to shi yasa ba a san mutum ya shantake yace waɗannan da suka riga suka kwanta a kabari suna fatan a ce ma suna duniya su aiki kagan mu nan suna fata su samu dama yanzu wanda yake kabari zai ci da ya sani ya ringa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ya yi ta azkar ya yi ta tasbihi ya yi ta karatu ba amma wallahi ko Allahu akbar ɗaya ba zai iya faɗa ba in ka mutu ka gama yi amma ka ga yanzu kai kuma ka ki faɗa sai kuma ga kanan kawai sai ka wuni wani ma kawai wakan dan gwaro yake ya bushe yana da sabon shi ba ruwa yanzu kana da dama ka yi amma su can wanda suka riga suke kabari guzurin su yayi babu wani guzuri sai guzurin tsoron Allah shine yake cewa abinda su na kabarin suke suna mana magana amma ba ma ta cewa mu kula fa mu zage dan sai da da sun san da daman da muka samu su suka samu da sun aiki da ita amma wata kila sun samu ba su aikin ba amma inda suka isa za su ga ashe aiki duk sauran duk abin da kake a duniya in ba na lahira ba zai shiri ta ji duk aikin da kake a duniya in ba abin da za a baka sakamako lahira ba to bai da wani fa'ida kuma Allah ya mana baiwa wasu ayyukan da muke na duniya ne amma ana ba mu lada a kai saboda da su za a yi rayuwa kaga kana ci da iyalinka ana baka lada kana neman halal ana baka lada misali abubuwa ga sunan saboda ne su za su karfafe ka ka nemi lahirar shi ne mala yake wannan shi ne ƙarshen duniya sai ya kawo waɗannan wato ban san me zai kira su ba ya ce in ka je wucewa a kabari in ka je za ka wuce ta kabari ya ce ka kira mutanen kabari in za ka kira su ka kira su ka ce wane wane wane in ka san su ya ce ka tsaya ka dubi yadda suke jere suna zaune makota na ga kabarin wane ga kabarin wane ga kabarin wane ya ce kai ka tambayi mawadatan su ce kudin su na ya rage ya ce ka tambayi talakawansu talaucin nasu nawa ya rage yace kuma ka tambayi ya labarin harsunan su da suke magana da shi yana ina ina idanun su da suke kallon abubuwa da shi suna ina ka tambayi fatar jikin su ma tana ina su wadanda suke kwance a kabari ka tambayi tawun fuskar su yana ina jikin su nan wanda yake wato bulbulbul yana ina yace yana nan a ƙarƙashin ƙasa ƙarƙashin likafani tsutsotsi ta sun cinye naman jikinsu ya zagonye fuskarsu ta zagonye kyawunsu ya bace ya ce gaɓoɓin jikinsu ma duk babu duk sun shige cikin juna komai da suka ne da shi babu shi yace ina waɗanda suka yi ta mutu hidima a rayuwar duniya ina bayin su ina dukiyoyin da suka tara yace ka tace ba su taɓa kwanciya a kan shimfiɗa mai laushi ba yace ba za ka taɓa cewa sun samu kullulluka wanda suke cikin gida a kai ba kai ba za ka ce gidajen su an shuka bishiyu na ado a duniya ba kai ba za ka ce duk an abubuwa ba yace yanzu suna wani gida ne wanda yake ba kowa sai su yake dare da rana duk da yake a wajen su yanzu na kabari ba ka wani tunani wai gobe ne tun talata na ba inda za su na kai ne kake tunanin wanda ya zo za ka kasuwa na wanda ya zo za ka je ofis za ka yi tafiya na su na kabari ba wani ba wani mani ba sa tunanin juma'a ba da su je masallacin juma'a haka nan yace duk waɗanda lissafin su ba sa ba sa cikin yace suna cikin wani duhu an an an tsare su daga aiki sun bar waɗanda suke so amma a cikin kabarin nan akwai fa wanda dadi suke ji Allah ya samu a ciki akwai wanda suna jin daɗin zama a cikin kabari akwai wanda kuma wahala suke sha akwai wanda sun zagonye wato duka jikinsu ya zagonye babu abin da ke cikin jikinsu sai tsiwa da ruwan ciwo wato dabbobin ƙasa sun riga sun cinye naman jikinsu haka nan za su zauna ba abin da ya rage sai ƙasusuwa a jikinsu sun bar gonannakinsu sun zama daga yalwa sun koma cikin kunci mata yadda suka bari a duniya ma duk sun yi aure sannan wato ɗayayensu sun bazama akan tituna Allah ka ba mu ƴaƴa na gari Allah madaukakin sarki ka sa ƴaƴanmu su yi alheri bayan mu wannan addu'a ita yi saboda yara yanzu suna wani abubuwa ba kyau wallahi yace gidajen da suka bari ma yan wansu dai sun rarrabe su yace amma a cikin su da suke kabarin nan akwai wanda yake yana cikin ni'ima Allah ka samu a ciki akwai kuma wanda yake cikin azaba Allah ka tsare ni to haka ne kuma abin da zai same ka gobe abin da zai same ni gobe wannan shine labarin duniya ya dan ba mu labarin ne na duniya karatun ba daɗi mu tsaya nan ko ko mu dan tsara to malakul maut malaikan mutuwa Allah ya hada mu da shi lafiya a malakul maut alaihi salam yusufu bima yusufu ikhwanihi min al malaikati kilam barara allati jama'aha an-nazim fi qawlihi القول بالملائكة كلام آه نعم فريدة لصحة الإسلام وهم آه عباد الخالق القهار قد خلقوا من خالص الأنوار حياتهم بالذكر والتسبيح وتسبيح وما لهم في الذكر من تبريه قاموا صفوفا للعزيز الماجد يدعونه على مقام واحد تدهروا عن شهوة العصيان وعن شرور النفس والشيطان وما لهم من نعمة الجنان حزن ولا من رؤية الرحمن ومنهم كاتب أعمال ورع ومنه حافظ آه سكان ترى ومنهم موكل بالرزق يوسل أو يزوي آه بأمر الحج فوصف حال القوم بالتفضيل في صحف الآثار والتسجيل ونفيهم بالجحد والإنكار كفر سريهم موجب للنار ومن جرى لسانه بالدعن والنكس فيهم وهو أهل اللعن كذا الجنس الإنسي فضل الباد بالعلم والفتنة والجحاد على كرام ملع العباد من ساكن السبيل العلى الشداد فالرسل الكرام من نسل البشر أفضل من رسل أولئك النفر فموعد اللقاء والنعيم للإنسان دون الملك الكريم a ismu ولا يذكر اسم آه اسم آه ملك الموت في صحيح في حديث صحيح وإنما ورد في أخبار أهل الكتاب وكذا في حديث ضعيف أخرجه ابن النجار في تاريخه قال أخبرنا يوسف بن المبارك بن كا- كامل الخفاق قال أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرني محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثنا القاضي أبو العلا محمد بن علي الواسدي وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبو محمد آه محمد آه عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن المليح السجزي وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني علي بن محمد الحروي وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني عبد السلام بن صالح وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني علي بن موسى الرضا وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي موسى بن جعفر وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي جعفر بن محمد وقال أشهد بالله وأشهد لله وقد حدثني أبي محمد بن علي وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي علي بن حسين وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي الحسين بن علي وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي علي بن أبي طالب وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني جبريل وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني ميكائيل وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أزرائيل وقال أشهد بالله وأشهد لله أن الله تعالى قال مدمر خمر كعابد وسليم نعم mala yace mala'ikan mutuwa ana siffanta shi da siffar yadda ake siffanta sauran mala'iku ɗan uwan shi masu bin Allah malam ya tsara wasu ɗan baitoci dangane da mala'iku yake cewa magana akan mala'ikan mala'iku masu girma wato mutum ya yarda da su farilla ce daga cikin farillan musulunci yana cikin abin da yake sa imani ya tabbata sannan su bayan Allah ne na gaske ba sa sabon Allah an halice su ne daga haske sannan rayuwarsu gaba ɗaya ambatan Allah ne da tasbihi ba su da wani abu sai ambatan Allah wato suna tsaye a sahu guda don girmama Allah suna kiran Allah maɗaukacin sarki shi kadai Allah ya tsare su ba sa sabon Allah ba sharri ke ɗan bai taɓa su sannan su ba ruwansu da aljanna ba mansu da shiga aljanna su kawai aikin bautan Allah ne nasu a cikin su akwai mai rubuta ayyukan bayi a cikin su akwai wanda suke tare da mu a nan bayan kasa a cikin su akwai wanda aka sa yana rubuta arzikin bayi wato da umarnin Allah madaukakin sarki da haka haka nan halayensu yake a cikin littattafai da suka gabata wato duk mutumin da ya yi mutum mala'ika to wannan ya kafirta shi ne abin da ya kawo kafirci ne a fili wanda yake wajen kawo mutum shiga wuta har abada Allah ya kiyaye kuma wanda yake wato irin wannan maganganu na na na na tauyewa ko na zagi yake fita a harshen shi sai samu ba ne wanda zai wannan sai wanda yake bai da rabo haka ne cikin mutane Allah ya fifita mutum akan mala'ika saboda ne Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimi kamar yadda Allah ya fifita annabi Adam na a cikin mala'iku masu girma wanda suke zaune a sama annabawan Allah masu daraja sun fi mala'ikun Allah daraja Allah ya fifita su da haka inda za a haɗu shine cikin aljanna Allah hada mu da su wato mu mutane da mu aljanu mu ne za mu shiga aljanna sannan mutane da aljanu su ne za su shiga wuta yawa Allah ya tsare mu sunan mala'ika an ambaci an samu sunan mala'ika wato cewa sunan shi azra'ilu mala'ikan mutuwa ko cewa sunan shi azra'ilu amma wannan suna na azra'ilu duk wannan hadisin da kuka ji ya jawo dai ya tabbatar da kawai hadisi mai rauni da sunan azra'ilu yanzu yace amma ba a samu sunan mala'ika cewa sunan mala'ikan mutuwa azra'ilu ba a wani ingantaccen hadisi yace amma an samu sunan shi cewa sunan shi azra'ilu a cikin littattafan ahlul kitab yace haka nan an samu sunan cewa sunan mala'ikan mutuwa azra'ilu a cikin wani hadisi mai rauni shine ya kawo hadisin yace hadisin ne wanda ibn al-najjar ya fita a cikin tarihin sa hadisi yake cewa Yusuf dan Mubarak dan Kamil ya bani labari yace ina kafa Allah sheda ina ina kafa Allah sheda kuma ina rantsuwa da Allah kun ga magana na da girma Allah ne sheda kuma ina rantsuwa da Allah yace wannan magana da ke ga muku a wanda ya bani labari shine Muhammad bin Abdul Baqir Ansari shi ma ya faɗi wannan kalma cewa yana kafa Allah sheda yana kuma rantsuwa da Allah cewa Abubakar dan Ahmad ne ya bashi labari shi ma ya faɗi wannan kalmomi na sheda yace Qadi Abu Ala ne ya bashi labari ya faɗi wannan yace shi ma na Abu Muhammad ne ya bashi labari ya faɗi kalman ya rantse da Allah ya kafa Allah shida yace shi kuma Aliyu dan Muhammad ne ya bashi labari shi ma ya faɗi wannan kalmomi yace Abdulsalam ne dan Salu ya bashi labari ya faɗi wannan kalmomi yace Aliyu bin Musa Ar-Rida ya bashi labari shi ma ya faɗi wannan kalmomi yace Abi Musa bin Ja'far ya bashi labari ya faɗi wannan kalmomi yace Abu Ja'far ya bashi labari ya faɗi wannan kalmomi yace abi muhammad bin ali ya bashi labari ya faɗi wannan kalmomi yace abi ali bin husaini ya bashi labari ya faɗi wannan kalmomi yace abi husaini dan ali ya bashi labari ya faɗi wannan kalmomi yace ali dan abi dalib ya bashi labari shi ma yace ya faɗi wannan rantsuwa yace shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi magana shi ma sai yace ashhadu billahi wa ashhadu lillahi yace laqad haddathani jibril ni kuma jibril ya bani labari shi ma jibril zai bani labari sai yace yayi wannan rantsuwa yace ni ma mika'il ya bani labari shi ma mika'il zai faɗa yayi wannan rantsuwa yace azra'il ya bani labari kun ji sunan shi yazo akan nan sunan ne ya kawo duk wannan yace shi kuma da zai fada sai yace ya rantsi da Allah cewa Allah madaukake sarki ya kace duk wanda yake shayya yake dodaka da giya kamar mai bautan gunki kun ji hadisi mujrimu khamrin ta'abi wa sani dan giya mutum mai shan giya da kun san yanzu giya an yi ta kala kala yanzu akwai giya ta sweet akwai giya ta ice cream na eh akwai giya ga sunan giya iri iri daman akwai giya daman taba giya ce ai kun sani ko na ba ku san taba giya ba ce da wanda ban sani ba daga ya sani duk wanda ya sha ba ya sha giya a wannan dan tsofan da kaji ana zubewa yana karewa ai bushe ce giya ce me yasa ka ji shi ta ba yana ta ba iya bari an ga ma haka kawai ne na a ai ba haka kawai bane ce yanzu wannan addiction din da yake samu ai wannan giyar ce Allah ya kiyaye eh wanda yake ita ta babu shashiyar giya bushashiya ce eh na ga an sai na ta yaga yana ba ka ga in ce zuƙa sai a wani nita ido ba an fahimta ka ga Allah ya tsaya yana yana morewa yana yana ji ya ji yana taji ya ce an bai saba zai ji shi wani bai gane kai shi ba ai jiyar kenan Allah ya tsaya sai mu tashi akan kuwatu malakul maut karfin mala'ikan mutuwa dan عليكم السلام نعم دريا فارا نعم لا دي نيتت نعم iya bugar da fili na na yana bugarwa ya ce an ce idan mutum ya sha abu ya bugar da shi to ya ce kamar maganin mura yana bugarwa yana bugarwa na? to sha sha da yawa za su ka sha kaɗan kusan wanda ya sha duk abin da ka sha da niyyar ka bugu ka sha giya yawa da niyyar ka bugu ka sha giya ko da ruwa ne ko da ruwa ne in har ka sa shi kana buguwa ya zama haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin haram duk wani abin da zai bugar da mutum haramun ne aka san giya ba sai da abubuwa ana iya giya da fura ana yi da inabi ana yi da dabino ana yi duk abin da za ka tsima shi ya bugar ya zama giya ai ba na nufin wai kuma abin haramun ba ne a ana so ka ci shi yadda bai zama giya ba yadda ba zai bugar ba sabuwa halal ne amma inda za a tsima su sai su zama giya haka duk abin da ka san in ka sha za ka bugu ya zama haram ya kiya ne na Na'am. Na'am. yace in an tashi kiyama da gaske ne cewa farce da mutane suka yanke za su dawo da gashi da mutane suka aiki duk za su dawo da gaske ne kama bada anaku awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilu me yasa kaji maluma suka ce idan kana da janaba karka aski karka karka yanke farce in kana da janaba karka yi aski ai ma'anarta ba wai aski ne ba kyau a amfani shi ne ka je ka yi wanka janaba kafin ka yi aski ka je ka yi wanka janaba kafin ka yanke farce saboda ne suka ce idan ka aske su suna da janaba za su dawo ran kiyama da janaba a jikinka shi ne kawai amfani ai malar tashin kiyama Allah ya ba mu sa'a in ka tuna Allah ya yi ka musulmi ne sai ka ji daɗi kawai ka san Allah yana son ya ma rahama wallahi wanda da Allah ya yi ka musulmi ya gode Allah Allah yana nufinsa da alheri yana son ya masa rahama dan inda ba dan haka ba da sai Allah tun yi ka a wani waje wataƙila ma ya yi ka ko wani fasto wallahi kai ta zagin Allah ka gama su ke nan babu rahamar Allah ce musulunci ne jama'a Allah mun gode na'am alaikum assalam na'am نعم نعم نعم كرجيسا za a ba shi lada na kaga namanta na farko da yake yawa wai mutum ne yana sai sallah da bakara to bai iya bakara duka ba amma ya iya wasu ayi a farko misali ya iya alif lam zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون har izuwa na ulaika ala ulaika humul muflihun misali hayyana to kuma amma na gaban bai iya ba sai ya tsallaka amma kuma ya iya ayatul kursiyu to sai ya tsallaka sai ya kai ayatul kursiyu in ya gama ta to iya gaman ba sai ya cewa in yi har sallah haka ba komai amma dai ba wai kana jan mutane ya limanci in kana jan mutane ka iya ba kai kullu wallahu da ina ina ka shi kenan ku gama sallah na amma kai dai kana nafila duk kana iya yi kana iya yi ka karanta aya uku a nan ka tsallaka ka je ka ibi shida a kan ka tsallaka abinda ba a so shine aya aya ka rage ta ko ka bata ma'anarta na ko ka faɗi wani abu wannan shine matsala amma in ka gama ta sai ka tafi can in karatu ya ya ya ya ya bace ma sai ka ni tafi wani waje ka yabo bakara ka ji ya bace sai kawai ka dawo izaja na misali sai ka yi ka gama sallar ba za ka ga ka ce dole dole sai ka yi shi wannan ba ko zai zaga a fasararta idan ya zo idan ya zo wani yana jan mutane sallah liman ne sai yana ta izaja izaja ya rasa gaban wani ba ran ka yake to kai in da zo ba ka mana sallah ba ka kale ka je mu ya ta izaja izaja yake to dan da zo ba kawai ka ci gaba mana kai mana sallah zaka zaka iya amma ba jan mutane ba sai daya yace kuma ya ji wani malami ya ce tambaya ta biyu idan kai ya zuwa kai sallah farilla a masallaci sai ka zo ka samu an ijar to ba sai kun yi jami'i ba kai sallar ka za a baka ladan jami'i yace saboda niyya kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai zo masallaci zo a hankali abinda ya samu ya sallata abinda ya wuce shiga ba shakka in kana da niyya kai duk abinda za ka yi wani abu yanzu ya gitta misali kai alwala za ka tawo ta gani ka ya murɗe na ka koma ka shiga ban daki ka sake alwala ka mun ka zo an yi da sallah in ka ga wannan ba wani laifi naka ina nufin ba ka samu lada Allah yana ba mutane lada saboda niyyarsu ba ma wannan ba yanzu kana saurayi in kana ayyukan alheri kana ayyukan alheri sai ka tsufa ba ka iya yi in lokaci ya sai Allah ya sa mala'iku su rubuta ma kayi duk na da kake in kana da dukiya yanzu kana wani sadaka yanzu ba ka da dukiya babu Allah ya san babu sai Allah ya rubuta maka ba da shi daga dai wannan Allah yana yi eh na karamci Allah yana da wannan karamci yana tawa mutane eh akwai wanda zai baya aiki ran juma'a ma ba masallacin juma'a ma sai mala'iku sa ya zo sallar juma'a akwai wanda kuma zai zo a sa bai zo ba saboda baya na Allah ya kiyaye sallu ala nabi karim sallallahu alaihi wa sallam اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب matar da kuka yi wa addu'a tana naƙuda wai take ta aihu lafiya to Allah ya ba ku lada ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم آمين